أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شكرا لكراتم نلتاف كشف الشبهات واللفر ببما لمي الشيخ العلامة محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه so wannan shine karatunmu na hudu kenan ko na biyar karatu na biyar za mu tashi inda malam yake cewa wa'alam anna Allah subhanahu min hikmatihi haka ne ko ina بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن
نعم يوشي بعض باين زين من ايه bai karasa shi ba to kai muna cikin karatu ka canza masu tafi
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف, زخرف القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وكتب وحجج وكتب وحجج وكتب وحجج قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم نعم قال يكتوى واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كسني للي الله سبحانه وتعالى لقتكين هكمو منشي لم يبعث نبيا بهذا التوحيد بيتبع أيكون النبي دولنا توحيد با illa ja'ala lahu a'da'a kace sai da Allah ta'ala ya sanya mushi makiya Allah ya kaddari wasu za su fito su ji jayayya da ainihin annabi ko manzon da ya zo da da'awa ta musulunci wadda ita ce da'awa ta tauhidi kuma galibi masu jayayya da ita kiyayya da annabawa sai ka tarar da manyan gari ne manyan gari ne a kabira mujrimi ha to su ne suke fito na fito da annabawa suke fito na fito da da'awa ta tauhidi domin galibinsu sukan samu ɗaukaka da izza ne ta hanyar shirka da ake yi da wasu waliyai ko wasu gumaka waɗanda su ne suke jagorantar wannan abu da domin suke samun ɗaukaka da izza akan mutane da aka so aka zo aka ce a daina bautar dukkan abin da ba Allah ba sai su ga kai tsaye wannan kamar da su ake faɗa haka sai su sai su fito na fito da ainihin shi annabi kama qala ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin kamar haka nan ne muka sanya ma kowane annabi makiya al'adu yana zuwa da ma'ana ta ifradi yakan zo da ma'anar jami'i an gane ko inna la qul aduwa gadan ba na nufin mufradin makiyi ba ana nufin jinsin makiya ma'ana abokanan adawa kafirai sai cewa al'adu fulanun aduwullah a wannan mufaradi ne amma inna la kula aduwa gadan kamar yadda ya zo a hadisi daga wannan ana nufin wato ainihin jam'i ne ya ayyu hallazina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya kaga shi ma nan jam'i ne to saboda haka nan jam'i ma'ana ta jam'i ya zo da shi wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan ba na nufin wani makiyi guda ɗaya ba haka muka sanya ma kowane annabi yana da makiya waɗanda suke wato ainihin fito na fito da shi shayatin al-insi wal jin wannan badal ne akan adu an gane ko wannan makiyan wasu shaidanu ne daga cikin mutane da kuma shaidanu daga cikin aljanu an ce a shaifan ma'anar shi almarid kangararre marid biddad daga kangararru ana samun su daga cikin mutane kuma ana samun su daga cikin aljanu to cikin mutane sai an samu masu adawa da da'awar tauhidi cikin aljanu sai an samu masu adawa da da'awar tauhidi tunda dama duka bangarorin biyu akwai na kwarai akwai na banza a ciki yasa a cikin suratul jinni suke bada labarin cewa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa an samu wasu tawaga wasu jama'a daga cikin mutane suna neman tsari da wasu jama'a daga cikin aljanu kaga kenan an samu wasu mushrikai daga cikin mutane da wasu tawaghit daga cikin aljanu daga cikin mutane an samu daga cikin aljanu an samu dukkan su mushrikai ne yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura sashin su yana rada mawa sashi kawatattun maganganu waɗanda suka kasance na rudu maganar asali ba ta da kyau muni gare ta zaka sai ai mata kwalliya da karairayi ai mata kwalliya da dubaru da yaudara da sauransu dan tai kyan gani a ido ita suke cewa alhaqqu ablaju wal batilu lajlaju ita gaskiya tartake ba ta bukatar kwalliya ita kuma ƙarya dole sai kaga ana karumo mata ana mata kalar dangi ana yau ai mata ƙarya da kaza gobe a hada da kaza jibi a hada da kaza to ta caccanzawa kamar wahainiya to zukhrufal qawl maganar asali ba mai kyau bace amma ƙaryar da suke shiryawa akan ta sai su kawata ta da wannan ghururan wannan maf'ulun li ajalihi dan su rudar da su rudar da ainihin mutane su batar da su su rudar da mabiyan su su hallaka su alin yace wa qad yakunu li a'da'i at-tauhid ulumun kathira wa kutubun wa hujaj kuma tayu wannan qad din litaqlil ce ba ta tahqiq ba litaqlil ma'ana wani lokacin akan samu makiyan tauhidi waɗanda suka kasance suna faɗa da da'awa ta tauhidi kuma kaga suna da ilmummuka masu yawa suna da littattafai da wasu hujjoji da suka rike su rike wasu hujjoji da suke ganin cewa a su ne madogararsu akan kin bin tauhidi da kuma haɗa Allah da wani amma wannan hujjar ba abin lura ba ce ba wannan littattafan da ilimin nasu ya zama wabali a kansu ina fata an gani daga ba kar mutum ya ruɗe ka da cewa ina da hujja a a kalli hujjan a bisa mahanga ta shari'a domin laisa kullu dalilin ja'a mu'tabira illa dalilun lahu hazzun min an-nazari daga ya ce ina da hujja wace kalar hujja domin ma dalla man ma dalla man dalla illa tahta hujjatihi don da kaga ya bace to akwai abin da ya rike firawna ma yana da hujja am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wala ya kadu yubin kaga wannan menene a gurin shi hujja ce ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa haula'i shufa'auna 'inda Allah a gurin su hujja ce lakin hujjatuhum dahidatun 'inda rabbihim ina fata an gane wannan to haka makiya tauhidi wani lokaci kakan samu cewa suna da wata hujja da suka rike suna da wasu ilmin muka suna da wasu littattafai da suke dogaro da su sai ce kala ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati wa innan kafiran lokacin da manzannin su suka zo musu da hujjoji karara farihu bima indahum min al ilmi sai suka gamsu suka ji dadi da abin da suke kai na ilimi wannan ilimin wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ba fa wani ilimi ne can na daban ba wai ilimin da suka gada daga iyayensu na cewa bautar gumaka yana da amfani kuma yana da kyau to wannan ilimin da suke da shi Allah ya kira shi ilimi saboda wata ma'arifa ce duk da kasancewar ba mai amfani ba ce laysat mutmira amma da ilimi ne bi lafzihi lakin in an kalli ma'anar shi da fahwar shi asara ce da halaka a ciki bal gwara jahilci da wannan ilimi to da ka tayi wani wanda yake ma'abocin tauhidi mai faɗa kai da masu tauhidi ya zama yana da ilimi wato idan wannan magana ta malam tana ishara zuwa ga wani abu to tana nuna mana cewa karka rudu da wani profesa ne karka rudu da wani dakta ne yana da doctorin digiri karka rudu ana ce mushi shaikhul islam ko ana ce mushi allama ko ana ce mushi shehi ko ana ce mai gausi ko ana wanda kaga su gausi su wannan shirka ne ma to ko me za a kiɗa shi da shi akwai waɗanda suka gabace shi su ma suna da wasu ilmummuka wanda a gurin mabiyansu su ma sun kai sidratul muntaha a ilimi kuma Allah ta'ala ya jahiltar da su saboda sun yi faɗa da tauhidi to ka shi ma wannan profesan wannan dakta din wannan malam zai iya ya jahilci tauhidi ya zo yana faɗa da shi bi shu'urihi an biduni shu'uri ko ya sani ko bai sani ba da yana faɗa da tauhidi na fata an fahimci wannan daga ita gaskiya ɗaya ce gaskiya daga duk wanda ta fito karɓar ta ake yi unzur li zatil qawli la lil qa'ili fal haqqu maqbulun walau min jahil kamar yadda shi ma mai ilimi ko duk girman mutum in yayi ƙarya sai a aje mai kayan shi in yayi jahilci sai a aje mai kayan shi ba a cewa tunda shi babba ne duk maganganun shi za a karɓe su a'a Allah ya samu dace ina قال رحمه الله إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما, لا ما يصير سلاحا ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم مستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إذا عرفت ذلك إذا كسند هكا وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى كما كسند تشوى للي هنيد ذات كيك زواج الله تعالى لا بد له من أعداء babu makawa wannan hanyar sai kaga tana da makiya wala'alla makiyan nan ya kasance daga jikinka ma suke don lokaci abinda muke tsammani wani ne daga nesa zai zo ya yaƙe mu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da da'awa na an mushrikan makka dukkan su sun yaƙe shi amma ba wanda ya cutar da shi cutarwa ta zahiri cutarwa mubasharatan irin ammin shi Abu Lahab duk da kasancewar shi ammin shi yana cikin fasilatu allati tu'wi amma shi ya zama a shaddun nasi a dawatan lau au alai to saboda haka wannan hanya da kake gani ta tauhidi wannan hanya ta gaskiya ba wai daɗin bi gare ta ba a duniyance za ka kwance duk wata alaƙa ka da lumana da zaman lafiya da hutu a'a sai san da Allah ta'ala ya kafa ka sai san da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da abu to la budda lahu min a'ada ƙa'idina alaihi suna zaune suna ƙoƙarin cutar da wanda yake kan tafarkin za ka ce ƙa'ada lahu ma'ana ya zauna domin ya cutar da shi ya kafa dako yana jiran shi kawai ya sanya mai wani rasadi jira kawai yake ya bujiro sai ya ainihin cutar da shi ahli fasahatin wa ilmin wato aka fi aka min a'ada ƙa'idina alaihi ahli fasahatin wa ilmin wa hujjajin suna da tasu fasaha suna da ilimi suna da hujjojinsu wanda wannan hujjojin da wannan ilimin nasu ana kiransu shubahani so da ba hujja ce wadda take qa'imatun ala as-sirati ba to haka suna da fasaha suna da iya baki iya magana da dadin baki wanda shi daman maki farkon adawa shi gare ka ba da ba da makami zai fara yakakka ba zai fara yaƙakka ne da shubuhohi ya yaƙe ka da rudani da sauransu in ka ba da kai shi kenan kamar yadda mushrikan makka ba makami suka fara ɗauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ba sun yi kokarin a zaunar da shi wai har mai rukuya aka kawo mishi ya mai tofi suka ce ya tabu ne am yaquluna bihi jinna ba abin da ba su yi mishi ba an zo an ce in kuɗi kake so za mu haɗa maka dukiya ka zama kai ne mafi wadata a cikin garin maka mata ne za mu aura maka sayyidat guda goma idan sarauta ne da mulki daga yau ka zama shugabanmu kaga sun mai irin wannan tallar ta asiye shi a yaudare shi da rudin duniya da suka ga cewa babu masaka tsinke ne ba ta hanyar da za su ruɗa annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abin duniya to shine daga baya fa sai aka dawo ko a kore shi ko a kashe shi ko a daure shi Allah ta'ala ya ce mishi ya hijira to saboda haka suna da fasaha suna da ilimi da wasu hujjojinsu amma hujjoji ne dahiba ce falwajibu alaika to in ka san da haka wajibin da ke kanka shine an ta'alama min dinillahi ma yasiru silahan laka to ka koyi addinin Allah wanda wannan ilimin da zaka koya na addini zai zama shine makaminka duk mutane suna ta hayaniye su sun shiga cikin rudani kai da kufa kanka hatu kuma karatu na hakika wanda yake ya fito daga Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tuqatilu bihi haula'i shayatin wanda zaka yaki wa'annan shedanin da shi da wannan hujjojin zaka yaki shedanin nan ba wai da makami ba tukunna a karan fari alladhina qala imamuhum wa muqaddamuhum li rabbika azza wa jal wanda shugaban su jagoran su iblisu kenan ya ce ma Ubangijinka mai girma da ɗaukaka la'aku'udanna lahum siratakal mustaqim zan zauna musu akan duk wani hanyar kamar daidaiciya in hana su banta kuma la'atiyannahum min baini aidihim kuma zan zo musu ta bayan su wa min khalfihim ta gaban su zan zo musu ta bayan su wa an aymanihim zan zo musu ta daman su wa an shama'ilihim zan zo musu ta hagun su ma'ana ba ta inda zan kyale su cikin sallah suke cikin wato ainihin kowace kalar ibada ko mu'amala sai na sanya musu rudani sai na sanya musu wasi a cikin shi shine ma'anar zan zo ta ko ina nasu ta gaban su ta bayan su ta hagun su ta daman su wala tajidu aktharahum shakirina ba za ka samu mafi yawancin su suna gode maka ba da bauta maka wato bauta maka akan ni'imar da suka yi maka an mutum ya bauta ma Allah saboda Allah ya cancanta a bauta mushi yayi shukr kuma a shukuru shi ne godiya ga Allah akan ni'ima ta hanyar aiwatar da abin da Allah yake so a yi da wannan ni'ima to ya halice ka ya baka lafiya ne don ka bauta mushi sai ka bauta mushi kaga shakarta lahu ni'mata ina fata an gane wannan kaga nan sai ya ce wala tajidu aktharahum bai ce dukkan su ba saboda ya san da cewa akwai wa'inda ba yanda zai iya da su shi yasa Allah ta'ala ya ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawi ai na'am قال رحمه الله ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح ولكن إذا أقبلت على الله amma sai dai idan ka mika al'amuranka ga Allah kana nufin Allah a cikin dukkan al'amuranka ka dogara ga Allah ka yarda da Allah ka nufi Allah subhanahu wa ta'ala wa asghaita ila hujajillah kuma ka ba da jinka ga hujjojin Allah al'isra asalin shi shine ka saurara wa abu amma yana ɗaukan ma'anar biyayya da insiya miƙa wuya miƙa wuya ka miƙa wuya ga hujjojin Allah ba ka da hujja sai abin da Allah ya tabbatar ko a ƙur'anance ko ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin tabbatattun hadisan shi ya zama su ne abin da kake bi su ne abin da kake ji ka yi biyayya ko da kana da wata wato kana da wani mawkifi sai kaga aya ta zo ta saba ma wannan hawar taka zaka sauka daga ra'ayinka kana da wani mawkifi akan abu hadisi ya tabbata daga nan zaka ajiye naka ra'ayin shine asghaita ila hujajillah wa bayanatihi wa bayyinatihi kuma kai kai isgha kai biyayya ga hujjojin Allah tabaraka wa ta'ala da suke a fili karara fala takhaf wala tahzan to karka ji tsoron komi kuma karka yi bakin ciki karka damu bayan da shaidan zai yi da kai in dai ka dogara da Allah inna kai da shaitani kana da'ifa kaidin shaidan ya kasance mai rauni ne in har akwai taimakon Allah tare da mutum wato shi shaidan kauren da wani malami murabbi yake cewa kamar karan kauye ne kamar karan kauye ne an samu wani malami mai tarbiyantar da yara a kuttab wancan lokacin shine makaranta allo to amma ana bada karatu da tarbiya a tare sai ce ma ɗalibai idan karan ƙauye ya biyo ka yaya za ka yi wani ya ce zan gudu wani ya ce zan jefe shi wani ya ce kaza duka wannan ba mafita ba ne duk ba zai fahimci wannan ba cizon ka zai suka yi shuru ya ce to mafita shi ne ka nemi mai karan mai karan na kusa e to wane kaga karan ka yana nema ya cutar da kila kallo ma in yama karan kawai nan zai nasu ko ya mai magana to Allah tabaraka wa ta'ala walillahi almasalul a'la shedan baka da baka da wata dabara baka da wani masaka tsinke ko wata wani karfi da zaka yi mukawama da shi domin yana ganin ka ta inda kai baka ganin shi yana da ikon da zai shiga jikinka ya gudana kamar yadda jini ke gudana a cikin jiki inna shaytana yajri min ibni adama majrad dam yanzu ya zaka yi shine ka hada shi da Allah imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'id billah to in har ka dogara da Allah ka rike Allah ka rike azkaru ka rike asbabu kana bautar Allah to karka ji tsoro karka damu domin kaidin shedan mai rauni ne a daidai wannan lokacin sai ce wal'ami min al-muwahhidina wannan yughallibu ne babu mai ashkin ko yaghlubu yaghlibu ba shadda lamun din نعم والعام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين سيتي والعام من الموحدين العام ثم لا مسنة مدينة صحابة وادتي وجاهل أما جاهلين abin da ake nufi kenan aka ce wa'innan awam din to in ka zo fasara ka ce ya ku taron jahilai ba za su ji daɗi ba ka san jahilci ya ishe shi muni me shi ma baya so ka danganta shi gare shi abun alheri ne ba za ka ji haushi ba yanzu kana bahaushe dan ce ma bahaushe sai ka ji haushi ba za ka ji haushi ba ilimi an ce ma mai ilimi ba za ka ji haushi ba bal har wanda bai da ilimin ma kokari yake ya kara kanshi a dinga ce mai ko kiran kai waye sai ce malam wane shi ko dindukwalin jahili ne to da haka wal'ani min almuwahhidin amma mai tauhidi ai ba a kira shi kuma jahili ba ko ma'ana wanda ba shi da ilimi kalmar tayi wanda ba shi da ilimi daga cikin masu tauhidi wanda yake da aqida to yaghlibu ala al'alfi min ulama'il mushrikina shi kadai zai iya rinjaya ya ci galaba akan mushrikai guda dubu masu ilimin cikin su an gane wannan kuwa da za a zo zaman munazara da tattaunawa tsakanin ga wannan mai tauhidi ne mai aqida amma fa ba malami bane ba malami bane sai dai yana domin ba za ka taba samun aqida ba kuma sai ta hanyar ilimi koyon karatu da sauraron malami domin duk wanda baya zuwa makaranta na sha faɗin wannan magana baya sauraron malamai baya karatu ko ya ce shi ahlus sunna ne ƙarya ne dan bid'a ne bid'a sunna ba za ta taba kafuwa da jahilci ba yana daga cikin a mizat na shi na sunna miza na sunna daga cikin manya-manyan abin da ta bambanta da dukkan sauran firar shine akwai al'ilm ta sunna ba a kafata sai da ilimi shi yasa za ka ga maganganun ahli sunna duka ɗaya ne akan usul duka ɗaya ne amma su kuma 'yan bid'a sai ga maganganunsu sun bambanta tunda dama ba ilimi ba ne ba wata ka'ida ba ce kawai abin da ransu ya kawata musu ne suke bi to wanda yake ami ma'ana bai kai matsayin malami ba sai dai yana koyon karatu yana sauraron malamai waɗanda suke yardaddu shi kaɗai ɗin shi zai iya rinjayar mutum dubu daga cikin masana na mushrikai mushrikan nan wanda suka yarda su mushrikai ne ko wadda sifar ta bakata alaihi musifar akwai wanda shi ya yadda shi mushrikin ne akwai wanda bai yadda ba amma aikin mushrikai yake yi to ko kalar wa'annan din ina fata kuna gane magana ta to kalar sa a samu dubu mai tauhidi daya ko da bai da ilimi zai iya kayar da su saboda shi hujjar shi kala Allahu kala rasuluhu ne to su kuma za su yi ta kama kama ne za su yi ta kama kama ita kuma gaskiya kullum ita ke cin nasara bal nakzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq na fata an gane wannan to yakan ci galaba akan mutum dubu daga cikin malamai daga mushrike kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibuna lalle rundunan mu sune masu cin nasara sune masu cin galaba fa jundullahi humul ghalibuna bil hujjati wal lisan su rundunar Allah so suke cin galaba da hujja so suke cin nasara idan an zo za a yi musayan magana kaga tattaunawar annabi Ibrahim da suna marud bayyananna ce akan haka tattaunawar annabi Musa da saharatu fir'aun a bayyana take da dukkan misalai da Allah ya dinga ba mu ba inda wani mushriki ya kada wanda yake mai tauhidi kuma har yau har gobe haka nan ne har yau hau sai dai ya ƙi karɓa shi mushirikin ya ƙi karɓa amma duniya za ta yi alƙalanci kama annahumul ghalibuna bisayfi was-sinan kamar yadda masu tauhidin nan su suke cin galaba da makami da takobi su suke cin nasara da ainihin wato as-sinan sune kibau jami'in kibiya ma'ana idan an zo muharaba sawa'un wadda take hissiya ita ce ta makami ko ma'anawiya ta hujja ahlus sunna masu tauhidi kullun su suke cin nasara wa innama al-khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasliku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah abun tsoro shine mutumin da ke da tauhidi yana bin hanyar aqida da tauhidi amma ba shi da makami ma'ana wanda baya karatu ya yadda tauhidin nan shine aqidan nan ta salaf ita ce amma kuma baya karatu kuma ya shiga jayayya to shine abin tsoro shine za a dinga tumurmushe shi amma shakhsiyar shi aka kada gaskiyar tana nan yanda take bai san ta yanda zai iya kare ta bane daga wajibi akan dalibin ilimi wajibi akan musulmi ya san aqida shi ya san tauhidi ta inda ko daga bacci ka tashi zaka kare shi kuma da ayoyi da hadisi Allah ta'ala ya samu dace sai za mu ga shi haka insha Allah